أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غف وكان الله عفوا غفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا عشرين بزيار قوة رمضان a shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da a sha shida ga watan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a shekarar haihuwar annabi Isa alaihi salam muna cikin wannan sura mai albarka a suratun nisa'i inda malam ya karanto illal mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila idan ba mu manta ba a darasin mu na jiya inda muka tashi mun tsaya ne a maganar hijira alam takun ardullahi wasi'atun wasi'atan fatuhajiru fiha ko ulaika ma'arhum jahannama wa sa'ad masira inda Allah yake magana yake gaya wa mala'iku mala'iku suke gaya waɗanda ba su hijira ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a to ba ƙasar Allah tana da yawa ba alam takun ardullahi wasi'atan a ƙasar Allah ba ta zama mai yalwa ba idan an matsa maka a wani waje an hana ka addini to koma wani wajen mana inda ba za a takura ka ba kai addinin ka shine sai Allah ya kawo anan sai aka kawo istisna'i da illa illal mustada'afina sai waɗanda suke da rauni ko waɗanda aka raunata da masu rauni minar rijal daga mazaje a wani sa'i illal mustada'afina sai wanda suka zama masu rauni a minar rijali daga cikin mazaje wanda sa'i wanda sa'i da mataye wani walidani da ya إنه مصر عزينا من الرجال وانت ra'ayoyin walidani wato a maganar hijira din nan a ayar baya mun karanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan da ba su hijira ɗin ba waɗannan da ba su hijira ba amma kuma ita ma tana daga cikin taɓa wannan yi magana a nan Allah Allah Allah wannan yanayi
Allah Allah Allah Allah Allah إلا المستضعفين من الرجال من الرجال آه والنساء والولدان cewa sai waɗanda suka zama a mustaza'afi ne wanda suke da rauni minar rijali daga mazaje wanda ba za su iya zuwa hijira ɗin ba saboda wata larura wanda sa'i ko da ko mata yayi wani wuljani da yaya qala ibn abbas abdullah ibn abbas yake cewa kuntu ana wa ummi minhu ni da mamata mun kasance muna ciki domin lokacin da aka yi hijira ana la yasquna hilatan ai la quwwata lahum ala alhijrati wala nafaqati shine hila wato ba su da ikon karfi da za su yi wannan hijira wala nafaqati kuma ba su da ikon ciyar da kansu wala kun ma hanya ba ina za su je wato daga makka zuwa madina saboda su mata ne ko saboda su yara ne da suka yi a musulunci to wala ya tafi una sabila su ba su ma san hanyar da za su je su riske garin hijira din ba sai zama a ba su san hanyar da za su je su riske wato su ba sa cikin waccar farko da aka ce fa ulai kama awayhum jahannama wa sa'at masira su ba sa cikin wannan aya ta farko su abinda suke cikin saboda istisnai sai aka ce fa ulai su ne wayannan a san za ake sa ran an yi abuwa an je musu abuwa ma lahu a abuwi wato za a za a yi musu abuwa bal na taron cewa ba kaɗa'i ba ba kuwa ba abubuwan a sa suna a cewa
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما آه. ومن يهاجر في سبيل الله يحلم مراغما كثيرا كثيرا وسعا ومن يخرج ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله
ka karanta wannan yudrikul mautu karanta ma ko fadarwa fadarwa waka wannan wata yake gaya mana
يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل يقول الله a ƙasa zai samu muragaban wato ana nufin zai samu abin da zai ci a wata ruwaya kuma ta ce za a shiryar da shi zuwa ga wato zuwa ga hanya madinin da ya zai sa wato da zai sa zuwa da kira a yi muhajirar tafiyar wata wato wata a duk kuma za a adabta shi da inda zai zama a bayan mun karanta a lantarkin arzikin layi wasu a kan cewa wato kasar Allah tana da yalwa Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada kullu man hajara an yawo mu'allan wasi'a Allah wa ta'ala yayi alƙawari wanda ya wato cikin masa za a bashi wato muhalli wanda yake wasai wato muhalli ne ruwa wayar duku ai kana kuma zai azurta shi daga wajensa dukkan na ita ne da ta kada shi wato makka ibn jami ke cewa idan mun je idan mun ce hijira ta yanke daga fatan makka wata zalika li kaunina sharqan fi islamin abdi wa imani wal hijratu la yanqasu idan mun duba mun ce hijira ta yanke daga makka daga fatan makka kuma a wato wato fi islamin abdi sharqan fi islamin abdi ya zama idan hijira kike sharadin bawa wa imani tajir ya san kaɗe ba ta wato ba ta daga bid'a ila sunnati a koma sunna haka ne wa hijratu min al-jahli ila al-ilm ana hijra daga jahilci a dawo ilimi wani hijiratu min muhalli da'ati min muhalli da'a abun dinin islam ila muhallin kudi ana hijira daga muhallin da yake mai rauni na musulunci zuwa ga muhalli wanda yake mai ƙarfi na musulunci kullu man intaqala ila ardin ila ardin kullu man intaqala min ardin ila ardin لمثلات دينه فهو مهاجر الى يوم القيامه duk wanda ya yi hijira ya bar wani wuri zuwa wani wuri saboda maslahar addininsa to wannan a wawa muhajirun ya kasance mai hijira ne ila yawmil qiyama a wa man yakhruju min baiti wanda duk ya fita daga gidansa wato muhajiran ila Allah wa rasulihi yin hijira zuwa ga Allah da manzansa wato wannan aya ita ma ta sauka ne sababin saukanta shine a akan wani dattijo wanda ya musulunta daga garin Makka kana kabiran kana shaikan kabiran wa zama alal hijirati sai niyya zai hijira ya koma wurin manzan Allah fakallafa aji fakallafa ajidahu an yaham an yahmaluhu wa hamaluhu sai ya kallafa wa bayansa cewa su ɗauke shi a kafaɗa su kai shi makka sai suka ɗauke shi min makka ta ilal madinaci sai suka ɗauke shi daga makka zuwa madina ta mata fi ɗariki a tsakanin makka da madina sai rasu tsakanin kufaru a yashmituna bihi wa yaquluna huwa farran minna wa lam yasil ila rasulillah sai suke cewa sai kafirai suke ta zagin suke cewa shi ya rabu da mu ya bar mu kuma bai je wurin Muhammadu ba gashi ya mutu a hanya kasira marratai ni sai suka ce yayi asara biyu da ba wurin mu ya zauna shi kenan amma shi ne zauna a wurin mu ba shi kuma bai ƙara sa ya wurin wajen Muhammadu ba wasu sahabatu ya kuluna sahabbai suka dinga cewa laitahu wa sala ina ma da a ce ya iso saboda ita ma hijira lokacin sai ta zama wani gagarumin al'amari a musulunci da kayan musulunta daga makka domin da ake so kawai ka san yadda za a yi ka baro maka ka koma madina wajen manzan Allah darin hijirati kenan sannan kuma da yawansu da yawansu sun bar matansu suka bar ƴaƴansu suka bar shagunansu suka bar gonakinsu suka bar kowa kawai mutum daga ya musulunta kawai daga shi sai dan bargonsa kawai zai kama hanya zai ta zo wurin sayyidina rasulullah wannan ba abin da zai haka sai kauna da soyayya da biyayya a saboda haka ne Allah ya ta magana akan muhaji ko magana ake akan sahabbai sai an fara maganar muhajiru na sannan ai magana ansaru ko ba haka bane saboda girman su a da bu'a saboda girman su a wajen Allah da abin da suka yi na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sai zama wa sabatu ya kule na laitahu wasala ina ma da a ce ya zo hatta ya ji da sawabal hatta ya ji da sawabal hijirati har ya zama wato ya samu ladan da ake samu na hijira to sai wannan aya ta sauka take cewa wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah duk wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zai baro maka zai je Madina wajen manzon Allah sun mai yadrikuhul mautu sai mutuwa ta riske shi a hanya faqad wada ajruhu ala Allah ya samu cikakken ladansa kamar wanda suka je suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Allah sani Allah madaukakin sarki ya kasance gafuran ya kasance mai gafara ne rahiman kuma ya kasance mai tsananin rahama subhanahu wata'ala bariyar musulmi na bijarika da jin wannan sai sahabbai suka yi tafarin ciki suka yi tafarin ciki da jin wannan cewa a shi wannan wannan sahabi ya samu cikakken ladansa da hijira wani zalika akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu a idan mutum ya mutu to aikinsa ya yanke laysa alai laysa ala laysa ala al-itlaq in shehu yace ba itlaq bane idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salatin ko as-sadaqatun jariyatun wa waladun salihun yad'u lahu wa wa ilmun yuntafa'u bihi fi qulubin nasi ko ainin mata wa taraka auladan wanda ya mutu ya bar 'ya'ya waladul mali waladul mali wato 'ya'yan dukiya su ne ko sadaqatul jariya ita ce wannan sadaka mai gudana wa waladul sulbi da na ciki ko shine waladul sali ya du'ulu li aba'i da na gari shine wanda yake yi wa iyayensa addu'a ko yanzu in kana so ka gane kai nagari ne ko ba nagari ba sai ka kalla daga yanzu ne da na yi maganar nan zuwa baya yaya kake da iyayenka kana musu addu'a kawai yanzu ka yi nazari in kana wa babanka addu'a musamman yaran su kana masa addu'a Allah ya ji kan baya jina kana aika ƙuruwan lau ko kafa uku ko kafa bakwai ko kafa sha ɗaya kana cewa ladan zuwa ga babana to kai salihi ne in ji manzan Allah waladun salihun ya lahu ko waladin salihun ya du'u li aba'ihi saboda haka wanda yake so ya zama salihi in ba ka yi to da kai to kana ce ba salihi da kuma ko to kai da da da bai kai ba ka cikin wannan zirin to in ka fara daga gobe ko daga yau da ka ji wannan hadisin shikenan sai ka dauka ya zama kana yi wa mahaifinka addu'a ya zama alal aqalli bayan kowace sallah in kai salatin annabi to wanda zai biyo baya sai ka yi wa iyayenka addu'a to in kana yi in dai kana yi to ka shiga cikin wannan zirin domin annabi cewa yake ko ɗa salihi da yake yi wa iyayensa addu'a bai ce ɗa kawai ba sai ce salihi to shekul islam yake cewa a waladun ruhi yace akwai waladun ruhi akwai kuma ɗa na ruhi huwa al'ilmun lazi basa wafi ƙulubin rijali shi ɗa na ruhi shi ne ilimin da ka bari da ka zauna a rayuwar duniya ka zama babban malami ka yi rubuce-rubuce ka bar ilimi ana amfana da shi ko ka yi wa'azi ko ka yi wa'azoji an aje a kasar ana amfana da shi duka wannan auladu ne wasaha annaman mata yace shekul islam yace ya tabbata annaman mata wanda ya mutu wa huwa ya tsara'ul qur'ana shi yana karatun qur'ani wa lam yahfazhu amma bai haddace qur'ani ba amma dai ya mutu akan yana karatun qur'ani yana so ya haddace a yukallifu Allahu malikan yutimma yutammima lahu wato Allah zai wakkala wani mala'ika ya cika masa wannan haddatasa wato me sai ya zama sai ya zama an ba shi ladan karatun sai ya zama an ba shi ladan mahaddata alkur'ani ala haza in kada al'amali inda al-mauti la yakunu inda man la niyyata lahu anan lalle aiki ya yanke saboda mutuwa ta zo ta ɗauki mai aiki amma aikin bai yanke ba saboda niyyar mai aikin daman niyyarsa zai haddace alƙur'ani kai ne ka kai ɗanka makaranta yana karatun ƙur'ani ya haddace izu talatin ko abin da ya yaka ko izu goma ko ashirin ko ma nawa ne sai ya rasu to idan ya rasu ba za a Allah zai tashi wani mala'ika zai dinga masa karatun alƙur'anin nan sai an sa shi a cikin zirin mahaddata alƙur'ani an gane wannan amma man kana fil amali yanu al-istimrar alayhi faqatahu al-maut fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yukammiluhu lahu wanda duk ya zama yana kan wani aiki nagari sai mutuwa ta dauke shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masa wannan aikin nasa daidai da wanda ya shi gaba daya al-qur'anu a qur'anun zahirun wa qur'anun batin shaykhul islam yake akwai alkur'ani na zahiri akwai kuma na batini alkur'anu zahir wallazi wallazi huwa hadha allazi naqra'uhu shine wanda muke karantawa ishtagala al-insanu bi tilawati al-qur'ani wa ma taqabbala hifz al-qur'ani ya'muru maulana malakan yakmilu lahu hifz al-qur'ani wato za'a tashi wani mala'ika Allah zai wakkala wani mala'ika ya kammala masa wannan hadda tasa فيبعث يوم القيامة حافظا حاملا لكتاب الله za a tashe shi ranar lahira yana mai hadda yana mai yana a matsayin mahaddata alqur'ani wato za a tashe cikin mahaddata alqur'ani saboda niyyarsa ta hadda alqur'ani to haka nan dukkanin wani aiki idan kullu amalin salihin dakil fil qur'an haka nan dukkanin wani aiki da ya shiga cikin wannan to haka yake haka yake man azama alal jihadi wa mata wa lam yastakmilu ومن كرج للهجرة ولم يصل ومن كرج لطلب العلم كل هذا سيكمل الله تبارك وتعالى wanda ya fita jihadi bai karisa zai mutu wanda ya tawo zai hijira shi ma bai karisa ba kamar wannan kenan ayar da muke kai bai karisa ba ya mutu wanda ya fita neman ilimi bai karisa ba a shi ma ya mutu to dukkan su wannan da ya bu'asu da ya bu'asu na malikiyamata kamilan za su tashi ranar lahira za a cika musu aikinsu daidai da wanda ya aikin cikakke wa su ulfadi inna Allah shi Allah madaukakin sarki mai yalwal farara ne daman ai a inna Allah san shi Allah madaukakin sarki ya kasance a zufadin alannasi Allah ya kasance wato ma'abocin falala ne ga mutane subhanahu wata'ala na'am wa za darabtum fil ardi
فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا na'am إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا Ubangiji subhanahu wataala yake biya mana wa idza darabtum ay safartum idan kun yi tafiya a cikin fil ardi a cikin ƙasa alaysa alaikum junahun bai zama ba a gare ku an ta bai zama a ba matsala a gare ku an taksuru min salati wato ku taƙaita sallah bi an taruddaha bi an taruddaha min arba'in ila al-ithnaini wato ya zama ku yi wa sallar kasuru anan ana magana hukuncin sallar kasuru ne a in kinto an yaftina kun a Allah ji da kafaru idan kun ji tsoron fitinar kafirai wanda za su yi ne wanda za su cutar da ku anan a ana magana ne akan matafiya jihadi a da kuma ma waɗanda ma ba tafiyan jihadin suke ba a bayyana sunnatu sunna ta bayyana annal murada bi safarin dawili huwa arba'atu duburin wa hiya marhalatani walau bila khawfin wato idan mutum ya yi tafiya mai tsawo a wanda ya zama a wato na ya kai a yi ƙasuru kuma akwai tsoro a cikin tafiyar to shi ne ake so ka takaita sallah to amma daga baya an wato hukunce hukuncen malamai ya tabbatar da ko ba wannan a tsoro din to za a iya yin sallar ƙasuru din ƙasuru ma'ar rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa hum aminu wato sahabbai sun yi sallah da manzo Allah sun yi sallar kasar kuma alhalin suna cikin aminci ma kanu ayyin fi amarin azimin a wannan ayar ta sauka ne akan salatul kaufi innal kafirina Allah ya ce a sani kafirai kanu lakum aduwwun mubina sun kasance makiyan ku ne kuma makiyan bayyanannu a sura al-qasr ma al-khawfi fil an wato fi anin wahidin walakin idza irtafa al-qawmu la yamtanu al-qasr anan an haɗa tafiyar ƙasar da wanda ba tafiyar ƙasar ba duka a a ƙwariya guda amma idan a ko da an haɗa tafiyar tsoro da wanda ba ta tsoro ba duka aka haɗa wuri guda in tafi farkon ayar ta zo ne akan maganar tsoro amma daga baya la yamtanu min al ba a hana yin ƙasar din ba innal kafirina lakum aduwwun mubina a bayyana adawa wanda suke bayyana adawa na'am wanda suke bayyana kiyasu da musulmai وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا نعم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا وجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وبنجد سبحانه وتعالى yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza kunta atihim idan ka kasance a cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa anta takafuna wa antum takafuna kuma kun kasance kuna jin tsoro wato ana cikin yaƙi kenan ana maganar salatul khawfi ne ana a an zo fagen kwana ana cikin yaƙi to fa qamta lahum salata ka tsayar musu da sallah ya za a yi sallar faltakum da faltakum da'ifatan minhum ma'aka za a rabu biyu ne rundunar za ta rabu biyu wasu daga ciki za su zo su yi alwala su bi ka sallah ya rasulullah rabi kuma ɗaya rabin za su tsaya wajen fagen kwana ɗaya rabin kuma za su zo ne su zo su yi sallah a bayan ka to ya za a yi sallar kun ji dai ba duka za a taru a zo a yi sallar ba za a rabu za a rabu biyu ne idan an rabu biyu to rabi za su zo su yi sallah sannan rabi kuma su tsaya a wajen fagen fama wali ta'akhara wali ta'akhara ta'ifatan sauran ɗaya bangaren kuma za su jinkirta wali yakuzu a a ta'ifatul lati qamat ma'aka aslihatahu su waɗanda suke riƙe da wanda suke wanda ba su tare da kai to za su rike makaman su ma za su zama su ma ke tare da kan da makaman su a tare da su fa iza sajadu sallu kenan fal yakunu da'ifatun ukra to idan kai raka'a daya sai a ce sauran sai su tashi su ƙara so raka'a ɗaya da kansu an gane za a yi raka'a biyu ne to za su tashi su ƙaro raka'a ɗaya da kansu sun sallama su koma fagen dama sauran su ma sai su zo daman kai liman sai raba raka'a nawa saura maka raka daya to shine bal takunni wara'ikum ay yasiruna ila an tad'ul salata wata zama ji daya bata tarusu sauran sai su koma sai su je su jira fagen fama wal ta'ati da'ifatul ukhra daya rundunar sai ta sake zuwa lam tusallu wanda ba su salla ba fal yusallu ma'aka sai su salla tare da kai wali akuzu hijrahum a wa aslihatahu yace su zama a cikin shirin su kuma su rike makaman su ila an tada'u salata har sai an ala an ta'udu salata har sai an kama sai an kammala sallah wa qad wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan kazalika abinda bukhari ya rawaita wadan lazina kafaru law taghfuluna su kafarai da suke yaki da ku abinda suke so shine ku gafala law tagfuluna mun karanta a wadan lazina ka a can baya mun karanta ayar suke cewa suna so ku zama kafirai ba ta kunu na sawa ko suna so ku zama kamar ɗan uwansu to anan ma abinda suke so shine za ku ga duk abinda kafirai suke so to abinda zai cutar da musulmai ne abinda suke so ya cutar da musulmai ne idan a idan abin da ya shafi kafirci ne abin da suke so ya zama duka kowa kowane musulmi mumini ya zama ne ya zama ba musulmi ba ya koma dan uwansu kafiri idan an zo kuma ba a haka ba an zo ana buga yaki to suna so ya zama a ku gafala ya zama kun tafi gaba ɗayan ku shikenan sai su ne kun shiga sallah ka ai in ana sallah ai ko magana ba ai ko to in an shiga sallah kun ga shikenan daga nan sai su zo su far muku waɗannan na kafaru da takfuruna a ai sababu haza annal kuffara waddu tamna'u law takfuruna idza kuntum ila salati su su kafirai suna so ne ku gafala in kun tsaya sallah an aslihatikum wato daga ne daga daga makamanku wa amfi'atikum da kayayyakinku sai miluna alaikum sai su waiwaice ku mai latan wahida sai su muku zuwa daya shikenan kawai sai su muku zuwa ɗaya sai zama ne bi an yi hamilu alaikum wa ya aku zukun wato su ɗau kayayyakin ku kuma su far muku wala juna alaikum Allah ce ba laifi a gare ku in kana jikum azan in wani yana da wata larura a min madarin akwai wani abu da ya shafi na ruwa a ruwan sama aukuntun marada ko akwai marar lafiya an ta dawo aslihatakum wato ya zama a ajiye kayanta a wurinsu wala tamiluha kar a ɗauka wa ku zo hijirakum Allah ya ce ku zama a cikin shirya ku muminai inna Allah sani Allah madaukakin sarki kana inna Allah addada da kafirina ubangiji ya kasance ya tana yayi wa a wato muminai tanadi ne azaban muhina wannan azaba wacce take wanda take mai wulakantarwa idan an samu kafiri a cikin wutar jahannama to ai zai zama wulakanci ya kare kenan domin ba wani jin daɗi ba kuma sauran walwala an shiga cikin rayuwa mai kunci. A nan, ku ga har a filin fama Allah bai bar mutane kar su yi sallah ba, ko ba ka bane an ce a halin yaƙi ana so mutum ya tsaye sallah. A halin rashin lafiya har ima'i ana so mutum ya idan mutum ya gagara tashi in dai hankalinsa bai gushe ba a cikin halin rashin lafiya ba a ɗauke masa sallah ba mun karanta a mun karanta a fiqh alqiyamu bi istinadi ko summa summa alqiyamu bi ghairi istinadi ina ga kamar me me ishmawi ne kawo ko ko alari ne yawa alqiyamu bi istinadi summa alqiyamu bi ghairi istinadi wal julusu bi istinadi ko wajulus waljulus bi ghairi istinadi wato har tsayuwan sallah din aka ce in zaka iya tsayawa ka tsaya in ba zaka iya ba to ana so ka jingina shine al istinad ka jingina da wani bango ko da wani a ko da wata gwafa ya zama dai ka jingina ba a bar mumini ya zama baya sallah ba to amma kun sani akan wani abun banza sunansa siyasa wani malami ya ce siyasa ta bi sallah kun manta an yi lokacin da aka yi ake cewa siyasa ta fi sallah mutum ya tsaya ya jefa ƙuri'a a ranar siyasa to ya je je aikin hajji ya tsaya a tsayuwar arfa fatawa ne ta malamin sunna a najeriya an yi wannan lokacin kuma ga shi allah yana gaya mana mun zo kan daidai ayar sallah ne a fagen fama har a wajen yaƙi ba a ɗauke wa sahabbai sallah ba har a wajen yaƙi ina ga a ai a mukaddara a ce wancan yakin shine siyasa a ce siyasar yanzu kamar wannan yakin ne a mukaddara bai ta kai ba ko ya kai yanzu siyasa da muka yi kwanan nan zaɓe da muka yi zaɓe a ya kai yakin uhudu ko yakin badar wannan abun banza ko ba ka bane abin da sa na ce abun banza shine ne inda ana maganar musulunci ana za a kawo wannan abun a matsayin a matsayin kwatankwacin wani abu na musulunci ba saboda ita siyasa ai za ka ga da kafiri ne da musulmi ko ba ka bane da ɗan giya da wanda baya sha duka za a zauna a yi mutum tare haka ne na na anambara da na oyo state da mutumin kano da mutumin adamawa za su haɗa a guɗaya ko ba ka bane su tattauna akan matsala ta siyasa to akan addini zai yiwu ba zai yiwu ba addini addini ne siyasa kuma siyasa ne amma a najeriya nan ko wanda ya ce siyasa ta fi sallah kuma abun mamaki magoya baya suka karɓa kuma har yanzu suna magana wani lokacin irin wannan abin maganar siyasa ta taso zaka ji suna magana Allah ya ji kanwa ne Allah ya ji kan mawalan wani daman ya gaya mana ya ce siyasa ta fi sallah kuma yanzu ga shi nan muna gani an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza saboda a babu abin da ya kai sallah a musulunci in dai maganar addinin musulunci ake yi to sallah ita ce farko da an samu imani din to abin da zai biyo baya sai sallah awwalu ma yuhasibu bil abdu yawmal qiyamati yawmal qiyamati as-salah a abin da za a fara yi wa bawa a awo da shi ranar tashi alkiyama ita ce sallah saboda haka a kun ga wanda ya faɗi wannan maganar ya faɗa ne kawai don kansa amma ba tare da ba tare da wato dalili ba na'am inna Allah adda lil kafirina azaban muhina
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا انطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Allah ya ce sai za ka baitu musalata ai faraktun minha idan kun gama sallah din wannan salatul kawfi to fa zikrullah ku ambaci Allah duk tahalili ku dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kiyaman ku dinga ambatan Allah nan kiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko kuna kwance kun je da zikiri yake eh a ambaci Allah kiyaman wa qu'udun wa ala junubikum idan bai zai ma'anan tuwa sai za ka zai salata fa zikrullah idan kun gama wacce salatul kawfi kun dawo bajan bawa to ko a bajan fama ba dauke muku zikiri ba fa zikrullah ku ambaci Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan a ko a zaune wa ala junubikum kai ko da kuna kishin gida ne za ku yi zikirin Allah la ilaha illallah akwai girma jama'ar musulmi eh Allah ga shi nan yana faɗan abun sai ka ga wasu kamar makafi kamar ba sa gani duk da wannan girman maganganun aya ne ba wannan ba sharhi ba ne muke karanta ayar muka karanta balle a ce an sa maganar wani a ciki aya ce amma sai ka ga mutum ya ke kasa kasa ya ya ya ya murje idan sai yana faɗan abun da ransa ya ga dama kuma ya da sunan addini ga shi nan ayoyin da in suka biyo ban san ya suke karanta su ba za a dinga kwalmata su ne kawai za ka ji yana cewa su yanzu zikirin da muke yi zikiri din nan na la ilaha illallah kullum abin da suke kokarin nunawa a'a karatun qur'ani shine zikiri ana so a kore wancan na la ilaha illallah din ba ko a ce maka ai majalisul ilmi wannan ta'alim da suke shi ma zikiri ne to wannan ba shi ba zikiri bane don an kawo ayar zikiri maza maza za ka ga suna kokarin kai ta gun karatun Qur'ani ana so kar a bar ku ku masu la ilaha illallah kar a tununa ita ce kuma ba ku ba mabiyan su mabiyan ne ba ta so a su dinga cewa ai la ilaha illallah ake nufi ana kawo ayar zikiri za maza a kore ta a kai ta gun karatun Qur'ani ko a kai ta gun ta'alim ko wani wuri daban mu dai muna nan da la ilaha illallah da Muhammadu Rasulullahi اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم آه كو أنبتي الله قياما أتئي وقعودا كو أزوني وعلى جنوبكم كو كنا كشنجدي أي متجئين وإذا ما ننتم أي إذا كن سامن سوا أي آه إذا كن سامن سوا فأيكم الصلاة تكتئي لسلا أنا سأكي cewa abinda wasu daga cikin mufassirun suka faɗa bakin mu salata in an dawo an samu nutsuwa an dawo gida to a cika sallah shine baki musalata din a cika sallah yadda take azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu maghriba raka'a uku isha raka'a hudu asuba raka'a biyu to a cika sallolin nan da ake musu kasuru daman sallolin da ake kasuru ai salloli ne da suke da raka'a hudu ko ba a yi wa asuba ba a yi wa a ba a yi wa maghriba to in an samu in an samu a nutsuwa bai zun ma'anancin baki musala a wadda haɗe hukoki ha ku dawo ku ba da ita da haƙoƙinta inna salata ku sani sallah kana ta kasance anal mu'minina ta kasance ne akan muminai domin a ita sallah tanha anil fasha wal munkar ne wala zikrullahi akbar ita sallah tana hana mummunan aiki inda mutum yana yin ta ana karɓa to ba zai mummunan aiki ba kuma Allah yake zikirin Allah ya fi girma sannan a wani wuri a cikin bakar zaka ji ana cewa ita sallah ta kasance ne illa alal kashi na ko ta kasance wanda suke yin ta wa wasu ino bi sabri wa sala wa inna la kabiratun illa alal kashi cewa a sallah tana da girma ne amma sai wanda suke da kushuri suke da tsoron Allah a inna salata sani Allah sani sallah kana ta kasance alal mu'minina a akan mu'minai kitaban ay maktuban mafruda wato an rubuta ta kamar yadda aka ce kutuba alaikum wasiyamu to ita ma an farlanta ta ne mawqutan an mata lokaci ay miqdara waqtiha fala tu'akkir anha an mata lokaci a zahar zawali in aka yi zawali a la'asar in rana ta sake gusawa a al'israr kenan magariba kuma idan ya zama an rana ta sauta ɓoya ma'ana rana ta faɗi magariba isha kuma ana yin ta ne lokacin cikin in dare ya shigo to duka dai ana maganar lokacin ta ne tabaraka wata alamin fadli wa karami ala abdi aujaba alaihi da'a da karamcin Allah da falalarsa sai wajabta wa bayi su zama masu da'a gare shi wa hajji da'atu laysa fiha al-muslihatu abdu bada an tamba ala haqqa tabaraka wa ta'ala wato a ita wannan biyayya da mutum zai maslaha ce wa bawa ita ba ta wato la tanfau ba ta wato ba ta fa'idanta ko ba ta amfanin Allah tabaraka wa ta'ala لا تنفو الإبارة الخلق ولا تدله المعصية واتو آه بوتر باي باتا أمبانا دا الله واتو دون كن يسلر كتا أزار كل أسر كن أزمي كن زكا wannan ba zai wato ba baya ƙara wa Allah wani abu an gani baya ƙara wa Allah wani abu sannan a wala ta durrul ma'asiya laifuffukanku da kuke aikata baya cutar da Allah. In mutum ya yi ɗa'a wa yayiwa, ya yi wa kansa, in mutum ya yi saɓo, ya saɓa wa Allah ya yi wa wa, wa man ya amal miskala zarratin khairan, wa man ya amal miskala zarratin sharran yara. Wanda ya daidai kawai amfanin a kansa ne, wanda ya ba daidai ba amfanin a kansa ne, amma shi subhanahu wata'ala baya wato sallolinmu da azuminmu da ibadunmu ba sa amfanin mulkin Allah. Shi Allah wato a mulkinsa cikakke ne ba tawayayye ba, bai buƙatar bai gaji ba, bai buƙatar taimako a wurin kowa subhanahu wata'ala. Hakanan a idan ibadar ibada wato laifin bayi baya kauye mulkin Allah. Ba zai zama yawan laifin ko ya jawo a wani tasgaro daga cikin mulkin Ubangiji ba ko kaɗan, ko kaɗan. Lakin amarana bi mati masalihana, wani hana an mati majarratuna, wato, umarnin da ya mana maslahar mu ce, hani da ya mana idan mun aikata cutarwa mu ne. Aujabar salatu wa kallala araduha, lau aujaba alaina kafiran lama a ɗaƙana. wato a ya fallanta mana sallah kuma ya kallala mana ita ya wajabta mana ita da ya ba mu ita da yawa to da wato ta wahalar da mu kuma da ba za mu iya dacewa da wannan aikin ba au jama'a alaina kamta salawatin ya farlanta mana salloli guda biyar tiyomin walaila ya farlanta mana salloli guda biyar tsakanin wuri da dare a badal kamsina wato an canja daga guda hamsin da sallolin hamsin ne aka bayar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i ya je Isra'i ya karɓo salloli guda hamsin da ya ta dawo ya zo zai ban kwana da annaba ya zo gun annabi Musa annabi Musa tambaye shi ne aka baka yace an bani a salloli ne guda hamsin ka al'umma ta yace ba za su iya ba ce an bani guda hamsin yace an bani Isra'ila ɗaya aka ce a maga sun gagare ka koma ka je ka nemi ragi an gane ka koma ka je ka nemi ragi ya koma ya je aka dinga ragewa ya dawo a nan wuce ce masa ka sake koma ya kuma komawa ana ragewa har aka zo biyar ce masa na ce ka koma ka nemi ragi ce ayya musa ina jin kunya eh ina jin kunya na yi ta komawa na yi ta komawa a bar ni haka a bar su mu aje bara a bar masa ko a gwada eh kamar haka aka gangaro mana da ita guda biyar ga shi yanzu wasu ma ba sa yi ko ba haka bane a wasu ba sa yi eh akwai wanda kan zake gaya mu shi yana ba da sallah lokaci ne in yayi yayi yayi yayi ce to zai sanar to zai sanar wa mutane to jama'a yanzu ba za mu dau hutu ya ta yake za mu dau hutu sai zuwa wani lokaci kuma to zai daina kuma sai can wani lokaci wasu watanni wasu yawa sai ya sake sanarwa ce to zama mun dawo hutu za mu koma ga Allah an gani shi kenan kuma sai a ci gaba da sallah in yi jima ya jima akwai wani malami da na sani amma ba malamin addini ba ne ba a irin na turawa nan ne na makaranci ne na boko a tsabar shagalarsa ya kafin shi na faɗa a in yi zai in zai sallar ran da aka yi sa'a zai yi to yana da wani hadimin su zai ce dinga irga masa rakawo'in haka ne zai dinga ya ce shi ba zai iya tsaya ba zai iya rika rakawo'in nan ba ita ce wanda zai ita ce wanda zai sallah raka a dubu a zahar ne ba amma zai ce ba zai iya raka ba zai iya rike rakawo'in ba
malai sai sunan sunan adamin nasa ko malam waye ce ce in ne ka dinga irgawa in yi raka ɗaya ce ranka rike kayi ɗaya sai gaya masa karfi sai girgiza kai sai a ci gaba eh sai ya gama ke in aka zo ta ƙarshe ce to daga wannan fa an gama ranka ya rike to sai sai girgiza kai shikenan in aka in aka in ya zauna ya sai ya yi sallama amma faran da aka yi sa'a zai yi ne ran da aka yi sa'a zai sallan ne ai koran da ya sa'a ko ba ka bane ina mu da sallarsa to to haka ne sallah tana da girma gashi har a wajen yaki Allah yana cewa ai sallah saboda haka mu daman cikin sharadin shiga ɗariƙar mu ta tijaniya abinda ma za a fara ce ma kenan haka ne eh sharadin ɗariƙa ina zakiru ko ya tashi ne yawa zakiru sharadin shiga ɗariƙar tijaniya abinda za a fara gaya ma kenan za a ce a in an shiga ba a fita sharaɗi na biyu za ce kulawa da sallah haka ne za ce kulawa da sallah in su abin da yinta a cikin jam'i haka za a gaya ma to wannan shi ne ba abin kirki ba shi ne za ce ɗariƙa kuma a kira ta da bid'a duk sharuɗan da za a gaya ma sharuɗa ne na kirki sai za a shiga shiga ba a fita ba a haɗa su da wata ɗariƙa ba a ziyarar wani wani shi wanda ke cikin tijaniya duka wayannan misali in an ba bayani za a gane haka abin yake addini ne sannan za a kula da kan iyaye za a kula da sallah kuma banda shan taba wani ce ah to ya za a ce banda shan taba kuma ah ga giya ga ga sholisho ga wuyi ko ga manya-manyan abubuwan sha sai a ce kuma banda shan taba to ai abin da ake nufi balagar zance ne duk wani abin shaye-shaye wanda mutum zai sha ya zama ya bugu wanne ne tafi karanci na taba ita tafi karanci to wai an mata malaman fiƙe ne wahalin majara tun da aka ce maka ban da shan taba to kai ma ya ishe ka ga gane sauran kun gane ba sai an kira ma sauran ba kawai tun da aka ce maka ban da shan taba akan gaya maka ƙaramar to to ya kuma maganan manyan ba sai an gaya ma ba shine hikimar to da aka yi ta challenging ma da aka yi ta challenging shehu tijani an samu a wasu ita magana a kai wannan wannan sharaɗi na ƙarshen karama irin ta waliyan Allah sai gashi duk inda gidan mai yake nomi ake cewa ya ce wanda shan ba haka ne idan ka je asibiti sai da rubuta no smoking haka ne idan ka shiga banki sai da za rubuta ne no smoking idan aka kawo babbar mota irin masu dakon man fetur din nan suka ma za ga rubuta da manyan baki no smoking babban baki za ga rubuta haka ne sai da ya zama duk wani muhimmin wuri ba a cewa no shan giya no chata ba rubuta no shan giya no chata doka da sai da rubuta no smoking karamar shautu jami rajalla anu yake banda shan taba kawai ya tsaya anan sai gashi banda shan taba a wuri kaza banda shan taba duk wani muhimmin waje za ga rubuta masa no smoking duk muhimmin waje to karama ce ta bayan Allah eh daman in Allah ya soka to sai sai ya zama kayan ka sai ya zama nasa eh ai muna addu'a Allahumma ja'al fi ikhtiyaraka ikhtiyarana muna roƙon addu'ar mu Allahumma ja'al fi ikhtiyaraka ikhtiyarana Allah ka sa zaɓin mu ya zama zaɓin mu ya zama zaɓin ka zaɓin ka ya zama zaɓin mu saboda haka a sallah kenan tana da girma ina muke wani minti uku ne ba da sha biyar muka fara da shirin ku ina na ruwa a wani ولا جناح عليكم أن تدعى سلاتكم موشنا عليكم واقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سنة صلى تاكسن شيء على إن الصلاة كانت على المؤمنين تاكسن شيء مؤمنين كو سكي سؤك فرلن كتابا موقوتا واتو أبو الربوتا وندي كده لوكتشي نعم
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تع- كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ولا تهنوا في ابتغاء القوم كركوا جزيا da neman waɗannan mutane da mabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya fata fi daraja Abu Sufyan wa Atabi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'u min Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yace a je a je bayan su Abu Sufyan bayan da aka yi Uhud a suku a jarahatani lima qala Abu Sufyan inna maw'idana gadan wato Abu Sufyan yake cewa sai gobe ma insha Allah ku gani وقال إلى العام القابل عند البدر الصغرى وقال إلى شوى عند إلى العام القابل وتوبتين عند بدر الصغرى تعلل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه والله أخرجنا إليهم ولو كنت أنا وحدي ولا يخرج معي إلا من هدر وقعت أمس الله صلى الله عليه وسلم يكتشوى زنبت إني موسى كوني كأيني تشيني سوى أن آيات سوكا cewa kar ku gajiya da neman su duk ga alƙawmi ai a kar ku raunana wajen neman su wajen ku ji su kar ku raunana duk ga alƙawmi wajen a fi dalal alƙawmi kuffaru ya taqtuluhu wato wajen neman su don ku kashe su innahu in kanu in takunu talamuna idan kun kasance kuna jin radadin abin da suka muku ta jiduna alamul jarahi kuna jin zafi da radadin ciwuka da suka ji muku ai fa innahum ya'lamuna su ma an ji musu ciwo din yujiduna ha kama ta'lamuna kamar yanda kuma kuke jin radadin wannan ciwo su ma ka suke ji yuslakum fala tajtanibu an qitali kar ku cinye daga daga maganar yaki tunda an samu damuwa yakin Uhud ya karye ko ba haka bane ya karye musulmai amma ba ba wai kuma kafirai sun yi galaba gaba ɗaya bane a'a an yi nasarar abin da aka yi inda dai aka samu matsalar shine inda aka ce an ajiye mutane kar su gangaro ko mun ko mun yi daidai ko mun saba ko a ko an ci mu da yaƙi ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu to kar ku sako sai suka sako da suka ga an musulmai suna ta kisa ana ta samun ah, nasara sai sai suka ce mu abin da muka fahimta manzo Allah yana nufin ne kawai mu jira amma tun da an yi nasara za mu sauka a kwamandan da aka ajiye shi na wannan yaƙi din Abdullahi bin Zubairu ne nake ga ko wanda daga cikin sahabbai ke cewa ni dai annabi ya ajiye ni a wannan waje saboda haka ni wallahi ba zan matsa ba in za ku je ku je amma ni tunda manzo Allah ya ce in tsaya a nan ba inda zani ta ce a mun banci kawai dama a saboda kar ya zama a su in ba su yi nasara ba ne to za mu daman za mu tara nan ne amma tun daga nasara kawai shi kenan mu shiga a ce Khalid bin Walid shi ya- can yake hange da nasa rundunar lokacin bai musulunta ba wa'annan yake dubawa a cikin yakin shi yana so ne su sako sai a zaga ta baya ta yawo musulmai kofar rago kuma ya suka sako suna sakowa shi kenan musulmai sun tura haka su kuma wannan sai suka zaga ta bayansu shi kenan sai zama sun yi wa musulmai kuri sun zagaye su to sai abin da ya faru ya faru mara daɗi aka yi kisa a nan ne aka kashe su sai na hamza da sauransu a nan ne aka kashe sai na hamza da manya-manyan dai sahabbai abin ya yi ba daɗi shi ne Allah yake cewa bayan an gama yakin manzo Allah ya ce a sake bin su to shi ne a nan wala ta yi nuna ga alƙawmi kar ku raunana da bin su ku ji su in ji Allah in ta kunu talamuna a in sun kun kasance kun ji zafi don kun ji ji ciwo kar ku ji rauni cewa ba za ku bi su ba ai fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ba kuma kun jijji musu ciwo din kamar yadda kuma na ku suka ji ciwo kar ku gajiya wa tarjuna min Allah ai ku nema min Allah daga wajen Allah minan nasari wa sawabi alaihi ku nemi nasara daga wajen Allah da ladan aikin ku na jihadi a ma la yarjuna su ba za su nema haka a wurin Allah ba antum tu- tuziduna alaihim birraja'i wa hum laysa a indahum ku kuna da raja'i a wajen Allah su waye allolin su ne ba su lata da uzza ne wanda ba sa magana ko ba ka bane idan ka samu Allah mutumin Makka ka zabga mata mari zai rama ne eh an zai rama ba bai- kuma ma matsalan bai ma san kama da shi ba ko ba ka bane a bai ma san kama da shi ba kaga bai da wani amfani ba amfani a to amma wanda yake da Allah subhanahu wata'ala fa yana da tsammani kai wannan saman kai saka ce ba wanda ya yi ta da haka kawai aka haka kawai sai kanta wannan kasar da muke taka kawai kai tunani ita sai kanta a to in su suka yi kansu kai ma kai kai kanka mu muka yi kanmu wallahi kuwa kawai tashi ya gan shi haka ne ko ba ka ba kowa tashi ya yi kansa kawai eh kawai ga nan mini ne wa da kawai shikenan daga nan kuma ba daɗi ba ƙari kuma duk yanda aka yi da kai haka kake juyawa haka ne a, yanzu za ka ga wani kai ina ba da da ni ne wa ne ko ba yi to ka to ka za in dai kai kai in dai kai kai kanka na farko ko to za ka yi yin kamar wannan ma wannan zai nuna maka Allah ne yi ka sama daga nan za gane sama ba ita kai kanta ba inda sama ita kai kanta to kai ma da ya kamata a ce kai kai kanka amma ba kai kai kanka ba Allah ne ya yi ka so da ka mu muke da garanti kafirai ba ku da garanti wallahi mun fi ku garanti ko ba ka bane a mun fi ku garanti mu muke da Allah kuma mu a sha'ira in an dawo cikin musuluncin mu a sha'ira masu masu aqidal ash'ariyya mu muke da garanti cewa Allah yana ina yana ko ina ne ba za mu zama masu imani ba ko mu dawo masu tauhidin kirista ba ya ya Allah kirista yake yana ina Allah kiristoci a ina yake a sama Eh, haka ne a kana kallo na Allah kirista a sama yake in an tashi addu'a ma sai an ce Allah uba na cikin sama ko ba ka bane a to kai wa Allah wuri ka ajiye shi a wani waje daman da ka ajiye Allah a wani wuri to zuciyarka za ta dinga tsawara maka shi gashi a zaune akan wata kujera kaza kaza ko ba ka ba misali nake yi amma da ka ce yana ko ina to ka san me ya buwayi ya buwayi ka masa wani wuri saboda shi Allah azizun ne shi ne mabuwayi to a cikin musulman ma akwai wanda su ma tauhidin su Allah a sama yake Allah yana sama ko ilimin sa ne yake ko ina ah to sun taba rabuwa da ilimin dama sun taba rabuwa da ilimin an tambaye zaka ta to sun ka ce Allah yana sama to kafin ya sama bai na ina kafin ya yi sama yana ina ce Allah yana yana yana sama ko to kafin ya yi sama yana ina sai dai ka ce Allah wa alamu ko ba ka bane a to ka gani a to ashe oh to da ya saman ne kenan ya taso daga inda yake zuwa ya zubillah ku bar Allah inda yake kawai ai tun da yake lam yalid wa lam yulad to ka kiyaye shi kawai shi kenan haka ne tun da yake lam yalid wa lam yulad to ka kiyaye shi kawai ka tsaya anan a haka ne ma la yarjuna Allahu akbar arama ya shiga tauhid ya shiga tunanin tauhid wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in akan komai a hakimin kuma fi fi sunni wato gwani ne a cikin wato wato cikin aikin sa subhanahu wata'ala alhamdulillah zamu tsaya anan muna sake sanarwa cewa insha Allah ranar Laraba za mu rufe wannan karatu wanda a an saba daman taron rufewa ana zuwa a zauna a addu'o'i mu yi wa ƙasa addu'a mu yi wa kawo kanmu da iyayenmu da iyalanmu da makwabtanmu da dukkanin al'ummar musulmi muna haɗuwa mu yi addu'a sadaka muna ƙara sanar da yan uwa cewa ranar a laraba insha Allah yau ne yau lahadi tun ina ga saura kwana hudu kenan ko uku saura kwana uku insha Allah ranar laraba za mu rufe wannan karatu da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya je mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana kwanar annabi Muhammadu Allah ya ba mu dacewa Allah shiga al'amuran mu Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana abinda ba za mu iya ba Allah ya yar mara marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama eh insha Allah a gobe muna da a rufe karatunmu na gida can da muke yi yarwa gana to muna gayyatar yan uwa gobe litinin insha Allah a can gidanmu na yar wagana ana ake karatun da yamma ana yin sallar la'asar insha Allah eh to ga wani to wata tambaya to wanda ya hukuncin wadda ya shafa dais ah to ya shafa ne ko ta shafa namiji yana shafa dais ne oh o dayin ne dayin kenan ba dayin ko shi ne wanda matan suke sa shi matan suke sa a kansu wa ba ko Allah wallahi ban sani ba to to me ka zai shafa shi kuma saboda ne kai Allah ya ya shi ne don ka sa hula ba ba shi kenan ba ko ba ko da wanda zai shafa ba zai sa hula ba ne ko ba zai sa hula ba to shi ma gashi ana gaya da shi ne sai ba Allah yi ka a Madina a Madina ko a a Ethiopia ba na'am menene hukuncin wanda ya shafa wannan akai kuma ya sallah bai wanke ba a'a to ai tunda in zo yin shafa ai ba gashi ake wa shafa ba ai kan ne ake so wato an cewa masu jami'in ra'a ra'a ake shafawa ba sha'ari ba shi shafa ruwan ne ake so ya taba kai idan har a in ya shafa in ya zuba ruwa a hannunsa ya shafi kansa ruwan zai taba cikin kansa shikenan shafa ta yi ina ba ta an gane sai dai idan kuma ya sa abin da ya hana wato ruwan ba zai shiga cikin gashin ba ya taba kan to wannan kuma shine hukunci zai canza amma in dai ya yi shafa a wato ruwan zai taba zai taba cikin kansa to shikenan an samu shafa shi ne maganar shafan yake yi a a oke yana maganar in yayi sallah a to ai mu muna maganar shafan in ta karbu to sallah ta karbu ai maganar kenan ina ga ai kamar wato gaskiya ne a ba a hana mutum in gemun misali ana iya gemu lalle da sauransu amma abin da ya shafi kai lalle ba wani hukuncin da ya halatta cewa mutum ya dinga yi wa kansa wato wani a a ya dinga canjawa kansa ya dinga sa wani bakin abu ko wani abu makamancin wannan shi kuma maganan aski kamar mutum ya wani aski mummuna manzo Allah ya tsine wa masu yi hadisi ne sahihi cewa duk wanda yake askin banza yake ya ya bar nan ya aske nan to shi kan wannan haram ne ma ya haramta to da ka sai a kiyaye mutum ya san abin da ya kamata ya yi sannan kuma kamar yadda muka faɗa zan nana ta ita wannan shafa in dai ya taɓa ruwan ya taɓa kansa to shafa ta yi za a iya sallah da shi kai abin da kake so in ce kenan za a iya sallah da shi da ba wallahu ta'ala alam Allah ya ba mu dacewa albarkuma annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
yawa assalamu alaikum alaikum salam akwai bawan allah da ya turo da sadaka ake a bawa malam a taimaka a yi wa iyayensa addu'a akwai mahaifiyarsa da ba ta da lafiya na'am Allah ba ta lafiya yana bara a musu addu'a sai abu na gaba malam ya bayani akan gobe za a rufe tafsiri gobe ko laraba okay na gida eh gidan na'am na hero bana kan titin da ya tashi daga daga bata ya yi cikin hero bana kan wannan titin eh duk wanda Allah a yi kokari a halarta Allah kuma ya ba da ikon zuwa Allah ya ba da ikon zuwa karfe hudu na yamma bayan sallar la'asar Allah ubangiji ya ba da ikon zuwa amin ya Allah saka da alkhairi eh layin kotu yawanci ka san in kace ba ta arama wannan tsohon wasu wasan bayan nan in kace a wa- a yi maka bayanin ba ta ai ba kowa ya santa ba gaskiya saboda yawa eh, in ka shiga layin kotu dai da ka tambaya gidan mu gidan a alhaji da man da ba koyi bane gaskiya Duk wanda ya tambaya in dai wannan layin ya shiga ya tambaya to insha Allah za a kai shi Allah ba mu dacewa Allah ta da mu ya da ayyukan mu tsara mana fatai zahirin wa baɗin mu sanar wa nan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا تعاون وياك نستعين من الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله الكلاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين